إبراهيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka ne yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda a yau muna sha bakwai ko sha bakwai ga wannan wata mai albarka wata maza hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna fatan Allah ya zama mana jagora ce abin da za mu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko bin ta komai dacinta ya nuna mana kuskure ba mu iko gyara a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau za mu tashi farkon aya ta bakwai fadin Allah ta'ala wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يقول وقالوا ما لهذا الرسول kafirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga addinin Allah da kuma yarda da annabtaka shi da manzanci shi da kuma cewa littafin alkur'ani magana Allah ce daga wurin Allah yake sai suke gayin wasu maganganu da za su ture wannan da'awar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ma bi hadha rasul wannan wani irin manzo ne ya kulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana zuwa kasuwanci wurin neman abinci da zai ci laula unzira ilayhi malak me ya hana da dai a ce a aiko mala'ika tare da shi fa ya kuna ma'ahu da zira ya zama to mai gargadi tare da shi auyuka ilayhi kanzu ko kuma a jefo mishi da wata taska ta dukiya daga sama aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma ya zama yana da wata gona ko lambu na musamman wanda anan yake ci yana sha ba kasuwa yake shiga ya saya ya saya da sayarwa ba Allah ya ce wa qala zalimuna azzalimai suke fada wa sahabbai cewa in tattabi'una illa rajulan masura ku sahabbai ba wanda kuke bi sai wani mutum masura wanda aka yi ba tsafi yawa na maganganun da yake faɗi ba a hankalin shi yake ba Allah ce kun duba ka gani kaifa zarabu laka al-amsal ai kaifa wasafuka bil awsat duba ka ga yanda suke siffanta ka sufofin iri daban-daban fa dallu sai suka bace fala yastati'una sabila ba za su taba iya dawowa su da hanyar gaskiya ba domin sun ganta a karo na fari suka kauce mawa Allah ta'ala yana faɗin wasu hujjoji guda biyar da kafirai suke kafa hujja da su ko ababe guda biyar wanda suke gani shine uzurin su na ba za su yi imani da Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wanda kowane daga cikin su daraja ce ba kaskanci bane daukaka ce ba kaskanci bane mali hazar rasul ya kurba wani irin manzo ne za a ce Allah ya aiko shi kuma a ce yana cin abinci kamar yadda muke ci sannan wayan shi fil aswaq yana shiga kasuwanni yayi saye da sayarwa kamar yadda mu ma muke yi laula unzila ilayhi malak fa yakuna ma'ahu nadhira inda gaske ne me zai hana Allah ya aiko da wani mala'ika ya rinka tafiya suna wa'azi tare da shi wannan a iya tunaninsu in Allah ya tashi aikowa bai kamata a ce wanda za a aiko yana ci yana sha ba kuma bai kamata a ce zai shiga kasuwa ya yi fafatka wurin neman abinci ko wurin neman arziki kamar yadda suwa suke shi kuma iya tunaninsu shine Allah kamata ya aiko wani mala'ika tare da wannan manzon fa yakuna ma'ahu nadira ya zaman to tare da shi in suna gargadin tare ake shi in annabin nan yazo ya wa'azi yace Allah ya ce ai idan mutane suka ce basu yarda ba sai ce gaskiya ne Allah ne aiko shi bi ma'ana ya zaman to shaida ne da zai tabbatar da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka jahilta a ƙarshen wannan ayar shi asalin annabawa da manzanni an aiko su ne don aikoyi da su don mutane su yi koyi da rayuwarsu domin rayuwarsu ibada ce Allah ta'ala ya faɗa gami da farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseeran kyakkyawa abun koyi da Allah yake buƙatar ku yi koyi da shi yana da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda yake fatan tsayuwa a wurin gaban Allah na min lafiya to idan manzon da aka aiko ba turo shi daga cikin mutane ba ba a ce ya ci abinci ba kai ka iya rayuwa ba ka ci abinci ba baya yiwa to sai aka ce kai koyi da shi idan aka ce kai koyi da shi shi kuma baya ci abinda yake nuna ma kai ma ka ci abinci dan in zaka saba mishi ka ci abinci to me kai ba kai koyi da shi ba amma sai Allah ta'ala ya aiko dukkanin annabawa tun daga shi abul bashar annabi adam alayhi salam sai zamanto jinsin bani adam ne gaba gidansu domin hakan ne zai ba da damar a iya koyi da su ma ne haza rasul ya kulu ta'am me ya samu wannan manzo kowane irin manzo ne wannan a ce yana iya yana cin abinci to tunda manzo yana cin abinci kai kuma an ce kai koyi da shi akalla abu ku zaka duba na farko ya yake cin abinci na biyu a abincin me yake ci sannan kuma yaushe yake cin abinci wannan abubuwa guda uku dukkaninsu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma dukkanin annaba sai su zo shi daga cikin me za a ci shine za a ci halal annabawa halal suke ci kenan kai ma da ake kai koyi da su me zaka ci halal zaka ci sannan abu na biyu shine cewa shi wannan annabi ya yake cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam siffar ci abinci shi ta kaska shi adadin da yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo cin abinci baya take cikin shi ya ci abinci ya tafi baya yi haka halal ce amma baya cin abinci ya cika cin shi idan ya zo zai ci daga ya ji yiwa shi ta fara fita ba sai ya ji akushi ba sai tsaya sauran na mine na ruwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya dace dacewa ga mutum shine ya raba cikin shi gida uku sulusul li ta'ami wa sulusul li sharabi wa sulusul li nafsi kashi daya mutum ya ci abinci kashi na biyu ya shi ruwa kashi na uku kuma rabar inda zai numfashi duk mutumin da yake rayuwa akan wannan malamai suka ce bi izinin lahi jalla wa ala cututtuka sai sun yi karanci tare da shi da Allah yake wa kulu wa shrabu sai tumi wala tusrif ku ci ku sha amma kada ku ketare iyaka malamai suka ce ka ci halal ka sha halal amma kuma kada ka ketare iyaka wurin cin abincin da ko wurin sha abin sha sifa ta biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yazo abinci da yake gaban shi shi yake ci to inda annabawa ba sa ci abinci ya zaka koyi su wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq shiga kasuwanni ai ba wai shiga ya duba shagunan mutane bane ana nufin annabi yana saye da sayarwa yana saya yana sayarwa tun kafin ya zama annabi kafin Allah ta'ala ya bashi annabtaka annabi yana yin kasuwanci ya kasance yana ɗaukan kuɗin Khadija ya tafi ya kasuwanci in ya dawo a zo a raba riba a sanadiyar haka khadija ta ga amana shi da kuma albarkar da Allah ya sanya wa dukiyarta a sanadiyar tana kasuwanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin ta yi sha'awar ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya tabbatar da auren su da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ra sama al izaba sama al zashara sama al izakkara Allah ya ji kan mutumin da in ya zo sayan kayan ka baya maka bugun sai haka annabi ce sannan kuma sama al'izaba in ya zo sayarwa baya cin ƙazamari ba sama al'izabta da sannan kuma da rikici zai kama a yin shari'a ba zai yi wulaƙanci ba wasu malamai suka ce izabta da idan ya nemi kalmar qaba'i na a biya masa bashin shi ba zai ci mutunci ba duka wannan me yake da alaka ne ne kasuwa ce saye da sayarwa da ba ma wani ya sayar ya kawo ma duk wannan ne ne kasuwanci to da annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga kasuwa ba bai yi baya zaka iya gane haka to sai Allah ta'ala ya ce sun ce wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq to idan kare shiga me ya kamata a yi laula unzila ilayhi malak me zai hana Allah ya aiko da mala'ika fa yakuna ma'ahu nadira mala'ika ne rinka zuwa suna wa'azin tare nazir shine mai gargadi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani jama'a kar ku saba wa Allah sai mala'ikan ne ce gaskiya ne sabon Allah za shi wuta jama'a ku bi Allah in annabi ya faɗa shi mala'ika sai zo ya ce in an bi Allah za a shiga aljanna haka suka so a rinka musu wai sai aiko musu mala'ika za su yi imani dan Allah in suka yi imanin nan Allah suka gyara ko kan suka gyara kan suka yi ba lauda unzila ilayhi malak fa yakuna ma'ahu nabiyya ba nan ba tunda sun ce kai kasuwanci aw yulqa ilayhi kanzu ko kuma a saukan mishi da wata taska daga sama a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zinariya adadi kaza ko azurfa adadi kaza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bukatar shiga kasuwa yayi sayayya ko sayarwa sai dai doka ya rinka ci in ya tashi kawai wa'azin zai je yi amma baya sana'a baya koyi shi ne auyo ka ilai kanzun au takunu lahu jannatun ya'kul minha ko kuma Allah ta'ala ya bashi wata gona wani lambu wanda ke akwai ƴaƴan itace wanda zai ci ya sha har ma ya sayar ma wasu domin wasu bukatun shi amma a ce shi ne zai je siyo ya sayar mu bai da wannan annabi haka suka faɗa Allah ya ce wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzalimai suke gaya wa sahabbai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan wanda kuke bi ba hankali shi ke an mai tsahi rajulan masura anan kaga sun ce masur a can wani wuri sun ce sa'irun kaza wani wuri su ce mai majnun sufofi daban-daban shi ne Allah ta'ala ce unzur kaifa darabu lakal amsal duba ka ga yadda suke sufanta ka da sufofi iri daban-daban wani lokaci sai ma mahaukaci wani lokaci sai ma boka wani lokaci sai ma mawaki wani lokaci ce ba makarici ne kai wani lokaci a magana wasu ne ka tata shi ne unzur kaifa zarabu lakal amsal ay unzur kaifa wasfuka bil awsa duba ka ga yadda sun sufanta ka da sufofi iri daban-daban fadallu Allah ya suka bace fala yastati'una sabila ba yanda za a yi su dawo su bi gaskiya domin a karo na fadi sun ganta su yi su bi ta anan cewa illa rajulan masura an samu wani magoyi ko mu iya cewa wani mai warkar da ma'aurata bawan Allah nan ya faru da shi sai ji labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya mutum ne mai kirki mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza sai dai aljanu sun shafe shi ya tabu wai annabi yake magana kenan aljanu sun shafe shi ya tabu yanzu ya zo yana cewa kar abota kuma ya ce na taba ta amfanarwa uzza da manata duk wa'annan gumaka ne ba su da amfanin komai sai ce to yanzu mai irin wannan sufofi na gari da halaye na gari ai ya kamata a ce mu ma akwai tamu gudunwa da zafarwa sai ya riko gari shi ya tattaro kayan maganin shi shahararren mutum ne yana warkar da marasa hankali amma kuma sai isko wanda fi kowa hankali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ibn akhi ya dan uwana ya kai dan dan uwana yace ma bika me ke tare da kai me kake gani da dare me kake gani sannan me kake ji tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai tare da yace a ga ya mun takamaimi naji an ce ka zo da wani abu wanda yake ka raba dangi ka saba wa addini danginka ka raba tsakanin uwa da danta ka yi kaza ka taɓa gumakan nan masu daraja ka yi kaza ka yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da ke tare da yace to ga yawon me ka zo shi sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare hukumatul hajja ga baki daya yace amma ba baya haka yace a tsaya a ida alayya kawla mai mai ta mai inci annabi to da yake balarabe bai bukatar shari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake hukumatul hajja ya jita da ƙashe sai ce mun ilayya yadda ka rubayi mai ko mana hannun ka ma ba ya in dai wannan shi ne hauka to duk mutum ta ma ta yi yace na saurari ma wasa da yawa na gamu da bokaye iri daban-daban matsafa iri daban-daban yace wannan ba magana boka ba ce barantana wanda aka yi watsa shi yace wannan magana ce ta Allah da ya aiko ka lalle wannan magana shi bawa Allah da a madadin yazo kaga yayi niyya ta kwarai amma sai Allah ta'ala ya bashi abin da yake abin da yazo shi wannan bawa Allah a sanadiyar haka ya musulunta wani lokaci su danga ta da suke cewa mahaukaci ne suna gaya haka ne don saboda ne kar kowa ya saurari shi ba wai suna tsammanin annabi bayan haka ya sun sani suna kokarin su ture amma annabi sallallahu alaihi wasallam mabiya ne dan in mutum yazo yana jawabi sai wani yazo yake gani shi an tabbata akwai wanda zai saurare shi daga an ce ya tafi akwai magana babu to haka suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya hijira mutane idan suka zo aikin hajji a wancan lokacin suna kan shirkar su amma suna zuwa aikin hajji akan tsarin annabi ibrahim alaihi salam bayan sun jirkita tsarin to idan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo khaima khaima ke dakuna dakuna nasu irin tanti da ake a waki haji in ya shiga yi wani dakin ya same su wasu su ki su yi imani da ƙarshe ne aka yi sai aka samu abuja in annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga khaima yana jawabi sai koma ke sai tsaya sai annabi ya kare in ya shigo baya kare komai suna tattara sai ce jama'a dan saurare ka yace wannan wanda ya shiga da ni da baban shi yaya da ɗani ka ku saurare shi yana ɗan fama da tabin sisi yawa mun ji abin ya saba mai yadda muka saba haka yake yana rusa addini na Allah to amma kuma da yake addini ne na Allah abinda Allah ta'ala ya daga ba wanda ya sai ya shi abinda Allah ya so ya cika wallahi ko an nuhudi sai ya cika to addini ne ubangiji to shine Allah ta'ala ya ce unzur kayfa darbu laka al-amsal yanzu ka ga yadda suke siffanta ka da siffofi iri daban-daban fa dallu fala yastati'una sabila bismillah
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأنا متعني لسك النبي جوا إني النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكسكني من ذا الله to ɗayan abubuwa guda uku su auku shi ko dai Allah ya aiko mala'ika idan yana wa'azin da mala'ika ya tashi gaskata shi ko kuma a saukan mushi da taska daga sama shine arziki na zinariya ko azurfa ya zamanto baya da bukatar shiga kasuwa ko kuma zuwa ya noma ko kiwo ko da makwancin abu na uku ko kuma Allah ta'ala ya bashi lambu gona jardin ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kayan da yake bukata ga baki daya wanda zai ci da iyalin shi sauran har ma ya saida amma a ce sai ya je ya nemo kuɗi da sauran kuma a ce annabin Allah ne su ba su yarda ba sai Allah ta'ala ya ce tabarakallazi sha'a ja'ala laka khairan min zalika albarkar Allah ta yawaita wanda inda ya ga dama ba gona ba kawai ja'ala laka khairan min zalika sai Allah ta'ala ya baka fiye da abin da yafi alheri sama da abin da suke faɗa menene jannati ba gona ɗaya ba gonaki tajri min tati al-anhar wanda koramu za su dinga gudana a kalkashin su waye da Allah ka kusura kuma Allah ta'ala ya baka manyan manyan gidaje in Allah ga dama duka sai haka amma ba ba hikimar ubangiji bace da haka malamai suka ce hikimar Allah ta'ala da yake aiko annabawa cikin mutane waɗanda suke tsaka-tsakiya bi ma'ana su ba masu kuɗi ba su kuma ba talakawa ba kai galiban ma malamai suka ce idan kaga annabawa adadin su gabaki daya za ka ga cewa masu mulki a cikin su ba su wuce me yake suna kirge ba gabaki dayan su wanda suka samu mulki ko sarauta ba su wuce a lissafa ba me yasa sai Allah ta'ala ya kawo suka zamanto talakawa ne domin duk wanda zai bi su ya bi su ne don Allah ba don abin da yake hannunsu ina ba zan fahimta inda Allah ta'ala yi su masu mulki ne sosai ko masu dukiya ce mai yawa akwai wanda zai bi su don dukiyarsu ba don Allah ba shi kuma musulunci ba zai amfane ka ba sai idan ka yi shi ne don Allah ina ba zan fahimta to shine Allah ta'ala sai ya kawo su sai yake ba su mu'jiza wanda za ta nuna gaskiyar Allah ta'ala ya aiko su galibin annabawa za ka ga Allah ba su wata mu'jiza da ta sha bamban da sauran me mu'jiza abinda za a ce ma wane in ka isa kai ko ba wanda yake domin Allah ta'ala ya nuna ma cewa shi ma annabi ba shi yake ba Allah ne yi to kuma zabi ne na Allah ba wanda yake irin wannan abu sai Allah ta'ala to shine Allah ta'ala ce tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika albarkar Allah ta yawaita wanda inda ya ga dama sai baka abin da yafi abin da ba su ke cewa a baka menene jannatin gonaki garake tajri min tahti al-anhar wanda koramu ke gudana ƙarshen su wa yaji Allah ka kusura ko Allah ta'ala ya sanya maka manyan manyan gidaje Allah ta'ala ya ga dama sai haka amma me yasa sai Allah ta'ala ya barka cikin takawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace na roki Allah ta'ala ya sanya arziki na ya zama to kafafan akwai hadisi ingantacce annabi yace Allahumma ij'al rizqa ali muhammadin kafafan ai kotan ya Allah ta'ala ka sanya iyalan gida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama to kadaran kadara ba mu zama to kullum ba mu da ba ba kuma kullum muna shi yasa lokaci sai zama ranar talata an samu abin da za a ci gida annabi amma laraba babu alhamis kuma akwai aka tambaya annabi me yasa kai haka yace domin ranar da na samu in na ci na koshi zai yi wa Allah godiya godiya a gare shi yace ranar da na rasa kuma yace sai zama to zan yi hakuri kuma in nema a wurin Allah nema a wurin Allah shi ma ibada ina ba zan fahimta domin galiban ɗan adam bai cika dawowa ba wani lokaci ya risina ya bi Allah ta'ala sai lokacin da matsala ta zo wani ko sallah ba zai ba sai ba ya da layya ko in matsala ta kai matsala an shiga damuwa ka ji wani yana cewa to kai yanzu yanayin nan da ake in ba bi Allah ba wa za ya dawo za ki kaga alama yake nuna ma inda ba shiga irin wannan yanayin ba da ba zai bi Allah wanda ko kuskure ne so ake yi a halin yalwa ka bi Allah sai ya kara ba a halin matsatsi ka bi Allah Allah ta'ala sai ya yi duka mai yayewa ya kara ni'ima ko ya janye bala'i da yin wanda duka aikin Allah ne to sai Allah ta'ala yake masu faɗin wannan maganganu duka ba su da uzuri a aiko mala'ika a saukar da taska daga sama a yi mushi gona a yi kaza a yi kaza Allah ce duk ba shi bane Allah ta'ala ya san me yasa menene ya Allah Allah ce bal kazzabu bi sa'a Allah ce kawai ba su yarda da kiyama bane shi sa suke faɗi wannan magana mu kuma wa a'tadna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira Allah ce mun tanadi wutar sa'ira ga duk wanda ya kare ta kiyama in ji Allah ta'ala ya wutar da take ta sayi Allah ta'ala sai bayani ke izara idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا الله تعالى يشي أبو بكي ياما إذا رأتهم إدوم تصعيرا تقسوما سليف من مكان بعيد تسن كايس دقوري من نساء تنا نيسا دسو أما تنا كنش سمعوا لها تغيزا سيف جهوشنتا بما ناس دي تنا تفرفصا شين تغيزا wa zafirar za su ji wutar jahannama tana gurnani shi wa idza ulqu minha makanan dayyiqan idan aka jefa su a cikin wuta makanan dayyiqan ai fi makanin dayyiqi a cikin wani wuri mai kunci ga dandazon su sun yawa sannan kuma muqarranina Allah ta'ala ce a daure su an gama hannayensu da wuyansu an daure da sarka da auhunalika tuhura sai su rinka kira wa kansu halaka kamar yadda yau a duniya mutewa ya samu
bayani a kan cewa tana da sasanni na cuta
wuta tana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wutar jahannama kamar yadda aya ta tabbata a cikin alqur'ani Allah yace waje a yau idin bi jahannam za a zo hilin kiyama da wutar jahannama lokacin da za a zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace jahannama tana da halshe daya daya har dubu 70 kowane harshe dai an sanya mishi sarƙa irin ta lahira ba irin sarkar duniya ba sannan kuma an ɗaure sai aka mika ma ba mala'ika ɗaya ko biyu ba mala'ika dubu saba'in ake mika musu sarka ɗaya can ma mala'ika dubu saba'in haka iya annabi muhammad amma idan ta tsinkaye su shine allah na ce izara atun min makanin ba'idi idan wuta ta tsinkaye yan wuta tun daga nesa kafin a jefa su sami ula hata da yuzar da kalmar tagayyuz ta kalmar alghaizu kushi kenan wal kazimin alghaiza sami ulaha ta gayyuzan sai su rinka jin tana ta farfasa in yanda in mutum ya yi gushi wani lokaci za ka jana cewa ne ya hau kana ganin shi za ka ga alamar kamar yana farfasa to ita wutar ta fasa take ta gaske sami ulaha ta gayyuzan wa zafiran za su ji gurnani na wutar jahannama tun kafin su shiga Allah ta'ala ya ce wa idza ulqu minha makanan dayyikan mubarrin za a ɗaure su wita wuta kanta a ɗaure take sannan mala'iku za su koro su a ɗaure su kowane mutum ɗaya an ɗarme shi da sarƙa da take tsawonta zira'i saba'in Allah ce wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita hakanat al-qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya mai Allah ce khuzuhu farudduhu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاصلكم بين جيش إن من كان لا يؤمن بالله الآخر ذراع سبعين za a ɗaure shi da hannaye zuwa wuya a ɗaure gaba kiya tumo a meka ma mala'ika a ɗaure kuma za a je a jefa su wuta jahannama wa idza ulqu minha makanan dayyika idan aka jefa su cikin wuta jahannama a wani wuri bayyikan wanda yake mai kunci a cikin wutar saboda kuncin wurin ga su suna da yawa Allah ce mukarrani da kuma a daure da auguna ne ka tubura sai su rinka kira wa kansu halaka halakar mu halaka ta tabbata akan mu Allah ta'ala zai ce a gaya musu la ta duru yawma tuburan wahida kada ku kira halaka daya wa da tuburan katira Allah ce ku kira halaka da yawa domin abin da ya same su yanzu aka fara yan uwa masu daraja za ku wurare da dama Allah ta'ala yana gargadin mutane kuma a kai tsaye yana lallashin su ko yana kuditar da su Allah ta'ala ce na fi ibadi ani ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim nabi ibadi bai wa bayina labari cewa ani ana al-ghafur rahim lalle ni ne mai gafara mai jin kai di yawan laifi duk muni shi duk tsawon shekarun da aka dauka ana yi in dai mutum ya tuba ga Allah Allah zai gafarta maka ba zai jikai shi amma wallahi duk wanda ya dani yake ganin ai wannan laifin ma kadan ne ba komai bane Allah mai gafara ne tabbata mai gafara ne amma ba a yi wa Allah irin wannan mu'amala Allah yake wa anna azabi huwal azabul alim lalle azabata Allah ta'ala yake azaba ce mai radadi in Allah ta'ala yake abu kadan ne kai in ka tube sai ka ga yana da girma a wurin Allah wallahi kadan ne kaga duk wahala da ake ci a duniyar nan Allah ta'ala yake wahala ce yar kadan kuma duk daɗin duniyar da in aka baka Allah ta'ala yake rayuwa ce ya kaɗan jin daɗi ne da kaɗan to shi na nan Allah ta'ala yake la tar ul yawma kuburan wahida kada ku kira halaka guda ɗaya wa da usu buran kasira domin bala'i ko musiba ko wahalar duniya ana sabawa da ita domin galiban ko rishin lafiya ce in dai mutum yayi sati biyu baya da lafiya kai ko da ce allura ce ake sai kaga ya fi sabawa da ita bandan lahira domin ita lahira me yasa ba a saba da azabar lahira Allah ta'ala ya tsare kare mu shine cewa kullun karuwa take azabar juma'a ta fita alhamis da ta wuce baya azabar asabar ta fita juma'a ta ladi ta fita juma'a kullun karuwa ke ta yau ta fita jiya ta gobe ta fita yau shi sa Allah ta'ala ya ce ma bayi wani haziru min babu nafsa ku kiyaye Allah domin duk yadda da adam yayi tsawon rayuwa ko wani abu Allah ta'ala ce wa ilallahi masir karshe ne makomar kowa zuwa ga Allah take sannan za a zo ne yawma tubula saraya ranar tonar asiri ranar da adam zai tsaya a gaban Allah to in mutum baya son asiri ya turo idan mutum baya son ya shiga uku a gobe kiyama baya so ya nadama a ranar da nadama ba ta amfani domin nadama tana amfani a ran duniya kuma ce ce gaskiya abin da jama'a na yi nadama da Allah ya yafe ni sai jama'a sai to a tarbi gaba Allah ya yafe ni haka ake cewa ko to wallahi ban da kiyama in aka je can mutum yana nadama nadi mahina la ya fa'u nadam yayi nadama ne a inda nadama za ta amfani shi to shine Allah ta'ala ce la tad'u al-yawma thuburan wahidan wa la thuburan kathira wuta jahannama da ake magana cewa tana yi mushi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wuta jahannama ba mushi ba tana yin numfashi sannan kuma wuta jahannama tana magana kamar yadda ita ma aljanna take magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin bawa musulmi wanda kullun in gari ya waye zai ce Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna so nawa so uku Allahumma ajini minan nar Allahumma ajini minan nar Allahumma ajini minan nar so nawa so uku Allah ta'ala yake duk wanda yake cewa Allah ka ina roƙonka aljanna har ya faɗa su uku kullun da safe sai aljanna ta ce ya Allah bawanka yana roƙonka ka sa shi ni in zama to makomashi ya Allah ka sanya in zama makomashi kuma yake Allahumma ajini min nas uku wuta sai ta ce ya Allah ka kare shi kan da shiga cikin na domin ya nemi tsari game da yusu uku duk aikin ka kaka ce ai Allah ya saboda kokari muke ka roki Allah inna Allah la mustaqim ka roƙi Allah ya kare ka daga wuta shi da kai aljanna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan rana ta kai tsakiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku yi sallar nafila kada ku yi sallar farilla ko da ɗayan ku ya rasu ku binne shi a lokaci ku bari sai rana ta riga ta dan gota kada domin lokacin nan da ta kai tsakiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin ne jahannama take numfashi karamin numfashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma akwai lokacin da take babban lumfashi so biyu a shekara idan ana tsari ba akwai abin da ake cewa jaura ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan lumfashi ne na wutar jahannama da take lokacin daki sannan kuma idan ana zafi akwai ranar da za a yi tsananin zafi kaji ana cewa zafi ya kai har wasu mutane sun mutu shi ma a wannan lokacin Allah ne ba mu jahannama damar ta yi numfashi babba ta rage zafin da yake cikin ta a cikin jihar da ba a kowane kwari wanda masu wasa da sallah ake jefa a cikin kwari ita kanta jihar da tana neman allah ta'ala ya kare ta daga mamakon su allah ta'ala ya ce fa halafa min ba'di min khalfin adaa'u salata wa tabu shahawa sai jami wa sauka ya kauna bai bayan salihan bayi sun tafi da annabawa bayan sai aka samu su mutane suka zo adaa'u salata suke wasa da sallah ba sa yin ta a lokacin ta ba sa yin ta cikin nutsuwa ba sa yin ta yadda Allah ta'ala yake so a yi ta fa sawfa yalqawna rayya za su gaba da wannan rayya malami suka ce wani kwari ne akwai afat kwari ne a cikin ta jahannam wanda nan kawai ake jefa masu wasa da sallah kuma ƴan wuta idan ƴan aljanna suka tambaye su me kai wuta ko da sun kafuci ba sun yi zina sun yi kaza sun yi kaza kai ce da an ce su ma salaka kun fi sadar qalu lam nakum min al-musallin me shiga da kuta za su ce mun kasance muna cikin masu yin sallar da Allah ta'ala yake so yasa sallah tana da muhimmanci a addini akwai mutumin da ya zo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana so zai musulunta amma har da wasu sharuɗa da shi Annabi ya hakuri sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina so zan musulunta amma idan na musulunta maganar in tashi daga nan inda nike in je maka domin aikin haji ni ba zan yi annabi ce ba matsala musulunta aikin haji ba rukunin musulunci ba ne rukuni ne annabi ya san inda ya musulunta ba hajjin farilla ba har ta nafila sai ya yi ka samu duk wanda ya taba ta yi a umara in yana nan kuna tafsiri tare shi zuciyar shi tana can tun addu'ar da annabi ibrahim ce in dai mutum ya je so daya to ba inda yake so yake sai wancan wuri to amma ga shi yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni ba zan je in yi haji annabi ce ba mu salaka musulmi yace ya ma'aikin Allah inna musulunta ba zai a shekara ware wani abu a cikin dukiya ta a ce ba talakawa ba zan yi wannan annabi ce ba mu salaka musulunta annabi ya san ba zakka ba har sadaka sai ya rinka sadaka tana fida sai ya ana ne yazo yace ba zan yi azumi ya baki annabi ce ba matsala ka musulunta da yanzu sai ce ya rasu lallahi ni inda musulunta ba zai yi sallah ba annabi ce a tsaya ko ne ka yi sallah ko kuma ka tsaya a addini da kake la khaira fi dini la salah babu alheri a cikin addini da ba sallah ku dubi duk sauran abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amince ya san daga baya amma duk wanda baya sallah to zuciya ma ba za ta gyaro ba da tsara ya gyaro sa ba aiki da yace ba zai sallah ba zai musulunta annabi ce a tsaya ko dai ka yi sallah ko kuma tsaya a addininka la khaira fi dini la salati babu alheri cikin addini da ba sallah cikin shi to ƴan wuta kai tsaye daga an tabe su me kai kuta ma saraka kun fi saka qalu la sallamnakum min al-musallin to shi ne ana Allah ta'ala yake bayani akan cewa wa idza ulqu min ha makanan dayyikan muqarrabina da'u dalika qura la tad'u al-yawma suburan wahidan wa la suburan kathira bismillah قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا
Allah ta'ala ce kun ka gaya musu a zalika khairu yanzu waccan makoma da aka ambata da wuta waɗanda ba su bi Allah ba da za su shiga wuta khairu ita ce alheri am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun ko kuma aljanna gidan dawwama wanda Allah ya ma masu tsoron Allah alƙawari kanat lahum jazaa'an aljanna ta kasance sakamakon ayyukan su ne wa masira kuma ita ce makomarsu lahum fiha ma yasha'un a cikin ta suna da duk abin da yake su Allah ce khalidi da kuma dawwama za su kana ala rabbika wa'ada mas'ula shigar da su wani alƙawari ne da ubangijin ka ya dokan makan shi kuma za a tambaye shi a gobe kiyama Allah ta'ala yana bayani a nan cewa yanzu wuta ce alheri ko aljanna kowa san ita ce aljanna bi ma'ana ana gaya ma ga makoman wasu can kuma ga makoman wasu wanda ne zaka zaba ka doki wanda ne alheri a ciki da aka yi bayani akan wuta kuma aka gai me yake kai mutum wuta shine sabon Allah sai Allah ta'ala kuma yake bayani akan gidan aljanna wanda Allah ya tada dawa almuttaqun masu tsoron Allah me tsoron Allah tsoron Allah abu ne daga can bai da launi yin abin da Allah yake so da kuma bayin abin da Allah baya so in dai za ka yi abin da Allah yake so don Allah kuma ka bar abin da Allah baya so don tsoron Allah kai ne mai tsoron Allah shi ne kawai amma duk wani abu da za ka tsorata to kana nesa da shi banda Allah shi kuma kusanci ake nema gare shi domin tsoron Allah shi ne yake abin da zai samu kusanci zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala da ya kalma alfiraru mutuwa duk wani abu da ka gani da adam ya firu min banda Allah Allah ta fa firu ila Allah Allah ta ku yi gudu ku yi gaugawa ku yi tserere alfiraru kaga abu da kake tsoro dan adam ya firu min ma ya khafu min yana tsoron abin da yake wanda zai gudu ya bashi amma Allah ta'ala bai ce fafiru min Allah ba domin ne la malja wa la manja min billahi ne Allah ta yi gudu ku yi gudu irin na tsoro zuwa ina zuwa wurin Allah ba ku gudu ku bar Allah ba ba a yi wa Allah gudu ana gudun abin da Allah baya so ne amma shi Allah guduwa ake domin ake kusa da shi ina fata ku yi shi Allah ta'ala ya ce kun ga ya musu azalika khairu wancan makoma ta wuta ita ce alheri am jannatul khuld ko kuma aljannar dawwama malamai suka ce da a ce aljannar nan da ita da duniya ɗaya suke ba komi can ma sai ka yi noma sai ka yi kiwo sai ka yi aikin gwamnati sai ka yi kasuwa sai ka yi yin sai ka yi jima sai ka yi sassaƙa sai ka yi kafinta sai ka yi ɗinki a ce can ma aljanna sai ka yi wahala za ka ci amma bambancin ta shine ba a tsufa kuma ba a mutuwa mai hankali ya kamata ya zaɓi aljanna kan duniya a ce ana wahala amma ba a tsufa ba a mutuwa shi ne bambancin kawai mai hankali ya kamata bibita wancan akan wani to ita aljanna ba maganar tsufa ba daga an shiga kai ba a shiga aljanna da yiwuwa duk abin da kake ji ana gai na aljanna akwai korama kogi yanzu nan in ni'ima ta kai ni'ima ba fontaine bane za ka zo ka danna ko ka matsa ko kai wane ne ka doka ka sha a ba wani bane akwai tarki daga an tsallake sirai kafin a shiga aljanna shi ne alkausar da Allah ya cewa annabi inna a baina kalkausar fasalli li rabbika wanhar alkausar inna kowane annabi yana da nashi kautar yana da nashi tarki sai dai na manzo Allah ya fi sallallahu alaihi wasallam wannan tafkin alkausara na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sanyin shi ya fi kankara sai sai dai ba duniya bace bar da ra'ayi ba sannan zakin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fi zuma sannan kuma fari ne kal ya fi mada zama fari annabi sallallahu alaihi wasallam yace adadin kofuna ba magana mun yi layi an zuwa ne a annabi sallallahu alaihi wasallam yace adadin taurarin da suke sama shine adadin kofunan da suke wannan wuri duk wanda ya tsoka ya sha so daya kishirwar shi har abada ta ƙare duk abin da zai sha a aljanna zai sha shi ne don marmari ba da kishirwa ba ku sauna abin zai ba ku mamaki kyauta sai Allah tukuici sai Allah akwai mutumin da shi ba annabi bane ba ko ba amma annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai doka da hannu shi ba shi da Allah ta girma da kai wannan annabi ne da kanshi zai ba shi shi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya sha wannan wannan kafi a shiga aljanna kenan idan aka shiga an shiga gidan dawwama inna laka Allah tajua fiha wala ta ba magana yiwa a aljanna duk abinda ake ci ana ci ne dan marmari wala ta'ara ba za ka yi tsireci ba malamai suka ce kayanka ba za su dufa ba barantana ka buƙaci canza ba kenan ba su da kaya a suna da kaya kaya kala ɗaya ne a suna da kaya ko suna canza kaya amma ba su ba bane sannan itacen da ke gidan aljanna daga shi ne ake ɗauka a saƙa musu kayan da suke sanyawa jannatul khuld aljannatul dawwam Allah ta'ala don kayyar a yi dogon bayani sai ce lahun fiya ma ya shawo wannan ibara kaɗi ta isa suna da duk abin da suke so a aljanna ka gama tunanin abin da kake so ba mamaki bai kai wanda kake so ba mamaki na malam ya fi na wancan shi ma wancan duk abin da kake so ita na nishi akwai shi a aljanna ko bai kare ba ko a nan duniya ɗan uwa ɗan adam yana son hutu idan aka ce ana yawan doke buta misali sai ne ce ma ya kawo ga wani batiri mai kyau ga fanin solar in kasa sai ka ji mai ta in aka yi an huta aka huta ne bi ma'ana za ka ji ma ne baka sha wahala haka ne dan ko bai tsaya ba ai kai wata ka tsaya dan rayuwa tana yi gane ba to can aljanna ni'ima ce wanda ba ta gane sai Allah ta'ala ce kana lahum jaza'an aljanna ta ga zama to sakamakon aikin da suka yi wa masiran kuma ita ce makomarsu bi ma'ana in sun shiga ba sa fita ai akwai abin da baya karewa akwai abin da baya karewa amma kai kana karewa amma ita aljanna ɗan aljannan ba sa karewa domin ba sa mutuwa ita ma aljanna kuma ba ta karewa kana lahum jazaa'u wa masira sai Allah ta'ala ya ce lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula wani alƙawari ne Allah ya doka musu Allah ya dora wa kanshi mas'ula kuma abin tambaya ne me ake nufi abin tambaya ƴan aljanna ne za su rinka roƙon Allah a ciki wasu malamai suka ce a mala'iku ne za su roƙi Allah ta'ala game da ni'imomin da suke cikin aljanna Allah ya mallaka wa ƴan aljanna su Allah ta'ala zai shiga da ƴan aljanna alƙawarin shigar da su aljanna Allah ne ya kama kai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma ɗaya daga cikin sahabbai ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah a wata riwa atadi ka san menene hakkin Allah kan bayi ka san menene hakkin bayi akan Allah sahabin mu'az bin jabal yace ya rasulullah ban sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙin Allah kan bayi shine su bauta mai shi kadai domin shi kadai ya hance su kada su mai shirka haƙƙin da kuma Allah ta'ala ya dora ma kan shi na bayi ne ya alƙawarin zai ba su shine Allah ya aziba man la yushrika bi shay'a duk wanda baya yi wa Allah shirka Allah ya alƙawarin ba zai azabta da shi ba malamai da suka zo fassara wannan suka ce shirka karama ko babba duk wanda ya tsira daga wannan guda biyu babu ba shirka babu karamar shirka babu ba Allah ya kawai sai ya shiga da shi aljanna masu imani idan aka kulura ba ana nufin mai imani bai taba yin sabo bane yana yin sabo kuma yana tuba sai dai mai bambanci shine in yayi wannan laifin to ba zai dage ba in ya dena ya dena sai dai wannan laifin da ba amma ba wannan sannan ba zai kama laifi ya ci gaba da yi ba Allah ta'ala da ya bayani akan aljanna fa'in tafadin samai da kasai da sauransu sai yake bayani game da waɗanda za su shiga sai ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun da haka ɗan aljanna za su shiga gidan aljanna kuma za su dawo mace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati من النعيم الله تعالى عادة العباد في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة akwai ni'imomin da Allah ta'ala ya tana dawo masu imani wanda ido bai taba gani ba yanzu wata kowa yana ganin wata amma wa ya san kamshin shi yake sannan ka taba shi sanyi gare shi ko zaki ba wani taba taba amma ido ya gani to aljanna akwai ni'imar da ido bai taba gani ta ba kunne bai taba jin labarin ta ba zuciya ba taba hararo ta ba sai dan adam ya ji zai gani shi sa ‘yan aljanna idan suka shiga aljanna idan Allah ta'ala ya tambayi kuna neman ƙari suka gani iman da suke ci za ta yi Allah wani ƙari za mu nuna to shi ne Allah ta'ala ya ce lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'da mas'ul
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
ana ya kamata mu tsaya saboda kurewar lokaci wannan ayoyi suna da ayoyi da alaƙa da ayoyi da suke gaban su akan su zamu tashi da Allah ta'ala ya kai mu ana nuna musu sura minti goma za mu amsa yin tambayoyi insha Allah Wa alaikum salam wannan yake cewa yana fara tahiyya da bismillah wannan bid'a ne tahiyya da ban bismillah da tahiyya da ban bismillah da babu inda aka ce ka fara bismillah in zaka yi tahiyya zaka fara da at-tahiyyatu lillahi amma ka ce bismillah at-tahiyyatu lillahi ba a ba bismillah bace ba kyau amma ba haka annabi ya koyar ba shi kuma ana bautawa Allah ne da yadda annabi ya koyar bismillah a cikin sallar tarawih idan kanuwa ta kama mutum ya zai sai ya kanuwa saboda bai bayyana ba amma da ragi ne sai a ce kamar zai yi mana bayan ya ta ya tsari ya yi salati annabi ya yi gonu sai ya sujada guda biyu in ya dago ba sai ya sake ta ya ba sai ya sallama to amma rakkanwa ya ce kalmar rakkanwa tana daukan kamar da kuma ba da haka kamata ya ce a tambayi tashi a sallar tarawih mutum yana sallah sai ya mance kaza ko sai ya kara kaza wannan shine sai ya ce ma kaza ya kamata yi amma kamar ka ce mutum ne bai sallah ba ya kamata yi sai mutum ya yi sallah yana da shi da masa ko na'am wai mutum ne yana tuka mota sai wani ya hau mota shi bai sani ba sai kuma mutum ya faɗi ya ya mutu wa zai ka fara mai mota ko direba su duka bi ba sa yi fara asali mai motar ma mai kawo shi dan me da shi dan ya baka mota mai mota baya da laifi a ciki kuma kai ma direba baka da laifi domin ba cewa yi mutum ne yana tuka mota ya kaɗe mutum ba yawwa sai a ce yanzu wannan zai kafa amma hawaye ba tare da kasani ba ku lura da abu da ɗaya abubuwa guda biyu in aka rasa su a cikin aksidan to ba a kafa ana iya biyan diya amma a irin wannan a musulunci ko diya ba a biya ina ba na fahimta ko diya ba a biya domin ya hau ne ba sani in aka rasa ganganci duk mutumin da ya kaɗe mutu ko ana tafiya cikin mota misali direba ne sai mota ka kuce mushi da suka faɗi a cikin mota na sai aka samu mutum biyu ko uku ko na bakon jack sai suka rasu abu biyu za a nuna akwai ganganci a ciki ko akwai sakaci in akwai sakaci sai ya yi kafara zai azumi sattin su adadin mutane da suka mutu tabbas in direban disney ne suka rasu shi kadai rayu yana warkewa sai azumi sattin su shahar wannan shine kaida akwai sakaci babu sakaci akwai ganganci babu ganganci to ba zai kafara ko da su duka suka rasu me bambanci sakaci da ganganci sakaci shine ya san motar shi ba ta da iska ko tayar shi tana da matsala yace bari ya lallaba kuma sai wani ya zo da gudu sai wuce shi sai ce ni mata wala bai ya ce bari sai na fi shi kuma ya san ga yadda ka shi bai tsaya ba wannan shine ni sakaci ko kuma ya san motar shi ba ta da birki kuma ya kwashi mutane a ciki yake magana zai rinka tokarewa ko da giya zai rinka tsayawa duk wannan sakaci ne in aka yi rishin sa'a wani abu ya faru duk mutanen da abin ya same su sai ka yi kafara kuma sai ka biya diya me ganganci motar lafiyar talau ba ta da matsalar komi kawai sai zaman to shi ya ɗauki alkawari daga nan har da magarin ba wanda zai wuce shi ya ga wa'annan ya wuce ya shiga nan tsakanin wa'annan ya shiga nan yake gudu mota hanya ba kyau yake gudu da mota 140 ko 100 da wani inda za a yi shi sa shi kadai ne ya yi aksidan ya mutu daidai yake da mutumin da ya daba wa kan shi kai da shi kan shi a wurin Allah a kiyaye akwai hadari kaga wannan mota shi lafiya amma ganganci wasa da mota ya je ya faɗi ya kashe mutane ko ya kashe kanshi yana da laifi a wurin Allah yana in shi yake tuki mutane suka so a cikin motar wannan ana magana ba bai bigi kowa ba ka da mota yi shi ma yana ciki amma ka saka ƙasa musu sakaci ko ganganci to wa na dole akwai kafara amma ba sakaci ba ganganci a damana ne kana tafiya da mota baka sani ba ashe an yi ruwa ruwan nan ya zo har ya yanke kwanta baka ga alamun komi ba kawai ka zo kana tafiya ba ka gudun da ya wuce ka'ida kawai sai ga ka gara ne ka take birki birkin ba zai yi ba sai aka fada ciki wasu ka ji ciwo suka rasu a nan kaga baka yi ganganci ba baka san da ramin ba baka yi sakaci ba duk mutanen da suka rasu kwanan su ne gari ba diya a kanka ba ka fara kanka wallan fara ta bayar da shi masallaci ne ki da kwai limamin guda biyu tun daga na kasar masallaci akwai babba a shekaru akwai kuma yaro shi babban yaron ya fi shi ya karatu ya fi shi karatu haka yi wanda ne ya kamata yi babban ya kamata yi a musulunci ana girman babba ya iya karatu ya iya sallah in shi ya kamata ba da sallah dama kamata a ce limami da na'ibi wannan haka ake tafiya wannan shine tsarin musulunci an zo na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane turo su aka yi sun nemi wani wanda ya iya bayani a cikinsu amma shi ne matashi ya zo suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama sai zai yi magana sai annabi ce kabbir kabbir bari babba ya magana bari babba ya magana musulunci addini ne na dare sai babba ya ce ya rasulullah mu ne ma muka wakilta shi yayi sai annabi ce to yace to tunda su suka wakilta ka yanzu amma muke doka cewa a ina da dama ni ma faɗi albarkacin babuki na akwai yayan naka akwai manya kake da albarkacin baki ba inda al'amura suka lalace ba sai lokacin da ya zamanto kowa yana ganin da shi da kowa daidai ne wanda kuma ko kana ganin daidai kuke da kowa duniya sun ka kawai na hannunka tun da Allah ya bambanta su ya kamata a gidan ku kasa akwai na gaba da kai a unguwar ku akwai na gaba da kai a ma'aikata akwai na gaba da kai a tafiya da ake akwai kasa na gaba da kai shi kuma babban dole tausaya ma kai kuma dole ka girmama shi idan aka tafi aka sai a zauna mutunci da haka wa'annan babban shi ya kamata muddin da ya iya karatu ce aka ya fi shi yawa ba wai bai iya karatu bane ya iya sai dai wance ya fi shi yawa to tunda wance ya fi shekaru shi fi cancanta ne rubi littafi me yake suna sifat salati nabi sallallahu alaihi wasallam zaka ƙarin bayani akan wannan wallahi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على كريم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله كبار لافيا da zaman lafiya da kwanciyar hankali da dawana mai albarka wanda ka sata maka sashi musulmi gaba kiya kamar yana kara mana ya Allah ka yafa mu zunuban tara mu gidan aljanna Allah kuma na alheri ya Allah ka biya mana dukkan shan ya Allah kare mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin salamun alaikum